أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا مؤلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون آه يوم من laraba kenan 27 ga watan rabi'il awwal hijira 1443 ɗayan ne na manta kuma nawa muke ne eh yawa uku ga watan 11 2021 amin karatunmu na fa'idodin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine halka ta goma sha shida karatu na goma sha shida kenan kuma ‘yan uwa masu saurara a tura musu odiyo a wannan a wasaf kenan su mana haƙuri mun ɗan jima ba a tura ba abin da ya faru kuwa ba zamani muna ta zirga-zirga ta maulid to amma dai za mu naɗa malam dallo shine zai koma wato jagoran nashara karatukan audio na wannan makaranta a whatsapp downloading da editing saboda haka malam dallo yanzu kai ne zaka dinga zaka dinga yi za a samawa da application da kuma yadda ake yin kumbatin saboda yan uwa suna ta korafi kwana biyu ba su karatuttuka ba to akwai wani harikin matashi da muke da shi a mutumin huntuwa wato mala ahmad tijjani kenan to ka tsina an datse musu tsari da karatun da mun yi kafin in je gida ya sauke ya yi kwambatin har ya fara turawa ya yi rubutu to an datse wa katsina layi wa yanzu wallahi ba a da musu da shi ba gaba ɗaya an rike musu to Allah ya kawo musu ɗauki ya ɗauke musu wannan masifa da sauran duk garuruwan da wannan masifa ta shiga albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka idan ba za a manta ba muna cikin bayani akan wato guraren da ake aka sunnanta a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati an tuna ko bayan mun faɗi gun da yake farilla aka ce a tahiya ko in ji shafi ya ce duk sallah dole ne kai wa manzo Allah sallallahu salati farilla ba kai ba sallar ka ba tai ba sai aka zo wajen da salati yake kuma wajibi shine lokacin da aka faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce sallallahu alaihi wasallam aka ce to wai idan an batan manzo Allah sallallahu alaihi ya maimaita a majalisi kwaya ɗaya kamar so dubu to wajibin ka duk sanda aka faɗe shi ka miji salati aka kasu biyu wasu suka ce dole ne wasu kuma suka ce a ba dole bane amma wanda suka ce dole ne nasu ya bi karfi kuma ya fi kiyasi kuma sun yi kiyasi da hadisi mai karfi tsakanin mai atishawa wanda in yi atishawa wajibinka ka masa barka in ya yi gode wa Allah in bai gode wa Allah ba ko ba wani batun yi mishi barka yawwa shine ka ce ya rahamu kalla din nan baya ga haka sai muka tsallako muke bayani akan guraren da aka sunnanta yi wa manzo Allah sallallahu salati na ga na farko sai muka ce wato yayin kiran sallah bayan an gama kiran sallah an so ka yi wannan Allahumma rabba hali da'awati tamma والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة تندى رواية كنا أما ينبع رواية باكا آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابقفه مقاما محمودا الذي وعدته وسسنكارا وترواية إنك لا تخلف mi'at kamar yadda muka ce wadda na tarbi'a shine bai zo a riwaya ba kamar yadda malamai suka faɗa to bayan nan an so kayi kalmar shahada kayi rabitu billahi rabban to an so kuma kayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bu na farko kenan bu na biyu aka ce farkon addu'a da tsakiyar addu'a da ƙarshen addu'a mun ga hadisai wanda suka nuna yin addu'a a farko wato hadisin wanda ya zo cikin masallaci ya shigo kawai ya ce da manzala ya kawai ya kama addu'a Allahumma gajilli wa rahmi manzala ya ce kai amma na yayi galabi aka kirawo shi manzala sai ce masa idan za ka yi addu'a ka mun ka yi wa Allah kirari sannan ka mun salati sannan ka yi addu'a an fahimta da haka wannan sai nuna cewa ashe an sunnanta yi wa manzala sallallahu salati yayin addu'a haka tsakiya addu'a da ƙarshen addu'a mala ya kama da maganar malamai da suka ce Allah ne halin girma ne a ce kayi salati a farkon addu'a kayi salati a ƙarshen addu'a ya karɓi salatan ƙwaya biyu sallar addu'a ka kuma ya ki karɓa a Allah ya fi ƙarfin ya haka an fahimta eh to albarkacin salatan nan guda biyu a haɗe a karɓi salatin kuma sannan a karɓe addu'ar taka guna na biyu kenan gu na uku da aka sunnanta yi wa manzara sallar salati shine yayin shiga masallaci da yayin fita bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika lokacin da zaka shiga ka sa kafar dama lokacin da zaka fita bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlika ciki rahmatika waje fadlika ciki da kafar dama fita da kafar hagu yawwa shiga dama ta shiga fita hagu ta fita an fahimta kamar yadda ban ɗaki shi kuma bil aka hagu ta shiga dama ta fita an fahimta to wannan su ne gu na uku da aka sunanta yin salati to sai gu na hudu an fahimta gu na hudu da sunna ne yin salati shine wato indan tiƙa'il musulmi bi a sihil muslim yayin da musulmi ya haɗu da ɗan uwansa musulmi ana so a yi salati abu ya'ala ya rawaito daga sayyidina anas Allah ya ƙara masa yadda cewa ya karɓa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdaini annakiratu ba'adan nafi ta umu ita na kira bayan an kore to ta gani babu wani bawa guda biyu musulmi kenan mutahabbai wanda suke son juna yastaqbilu ahaduhuma sahibahu da ɗayansu zai haɗu da ɗayan wayu salliya ne alan nabi ta sai fi salati ga manzo sallam illa lam yatafarraqa hatta yughfara lahumma dhunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara ku haɗu sai zama a zaman da kuka yi ba ku rabu ba sai da kuka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati to face an gabarta muku zunubanku ma taqaddama da ma ta'akhkhara wanda zai zo da wanda ya gabata na ba ta bani duk wasu bayi da suka haɗu su biyu a wannan zaman su da suke suka yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan na'am na'am yawwa yanzu wannan zaman namu ba za mu faɗi mu ce annabi Muhammadu ba sai mu ce sallar to gashi shikenan karatun ya fito an fahimta yawwa da muka zauna gashi duk nan da aka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam sai an yawwa kuma duk nan da aka haɗu ba nasaba ce ta haɗa ba ba dangane ne ya haɗa ba harka ce ta addini ta haɗa an fahimta kaga kowa kuma yana son kowa dan Allah rawa dan harka Allah ta haɗa to yi kenan kaga karatun ya fito an bayan da in aka haɗu kaman kan alamu to kaga ana son juna dan zatin Allah ba tare da wata nasaba ko wani dangane da yake tsakani ba yawwa wani hadisi al-hafiz al-munziri imam abdul azim al-munziri a cikin targhib wa tarhib ya kawo shi al-hafiz as-sakhawi ya faɗa cikin al-qawl al-badi shi ma littafi ne da yake kan farar salati yace wa salatu alaihi inda liqa'il ikhwan amma salati ga manzala kasa yayin da ƴan uwa suka haɗu فعن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبدين متحابين في الله عز وجل باب وسباي ما سويا cikin Allah عز وجل وفي روايه a wata riwaya ma min muslimain babu musulmi guda biyu yastaqbilu ahaduhuma sahibahu da ɗayan su zai haɗu da ɗayan wa fi riwayatin a wata riwaya yaltaqiyani da za su gamu fa yatafafa hani su gaisa wa yusalliyani ala nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzon illa lam yatafarraqa hatta yughfara lahu ma dhunubuhuma ba ba sai a wato su yi wa manzon sallallahu alaihi wasallam ba sai ba za su rabu daga gurin ba ba za su rabu daga zaman ba sai an gafarta musu zunuban su ma ta kaddama wanda ya gabata wa mata akara da wanda ya jinkirta to shi ina ruwan Allah an bayyana ina ruwan Allah dan koyaya kai aiki yace wannan mun yanta shi da wani aikin da kai kake rainawa nawa aka yanto da irin wannan aikin wani kuda ma ne ya sha ta wada da a aikansa da shi da wannan aka yanta shi kuda kawai ya dan saurara wa ya sha ya sha ta wada sai ya gama ya tashi duk wani na bulbulinka da wani waye malam malam audi ne wa'azi na ku da ya ce mun yi tawazzuli da wannan nawa an bayu da eh da karatun da muka yi kai haka yake haka yake ba don shi wada ba kai karatun ba ma ka ji ba eh ai ba za a ce da annabi ba sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi sau da haka a tare da wula hasanu bin sufiyan wa abu ya'ala fi musnadaihima وابن حبان في الضعفة وابن بسكوان والرشيد الأطار ثم قال سنيسي قد حكى الفاكهاني عن بعض الفقهاء المبارك مباركين فاكهاني يا حكيتو daga shashin sufaye masu albarka annahu akhbarahu ya bashi labari cewa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma yaran na'im na ga manzo Allah sallallahu a mafarki wa qultu tilisi ya rasulullah ya ma ki Allah alaika sar anta qulta wai kai ne kace ba ma min abdaini mutahabbaini billahi yaltaqiyani wa yusafiu adu ma sahibu wai kai ka faɗi wannan hadisin ya ji wannan hadisin da muka karanta sai mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasul wai kai ne kace idan dai bayi guda biyu suka haɗu musulmi suka maka salati ba za su rabu ba sai Allah ya gafarta musu da abin da ya gabata da abin da ya jinkirta wai kai ne ka faɗa da ya zo nan sa ya fa yusafi wa adu ma sahiba ɗayan su ya gaisa da ɗayan a mafarkin sai manzo Allah ya ci gaba da ƙara samai hadisin sai ce in lalan ya tafarraɗa ta yi gufara lahuma ma ta ƙaddama min ha ta yi gufara lahuma zunubu ma ma ta ƙaddama min hawa ma ta akara sai manzo Allah ya suka samu hadisin yadda kafin ya ƙarasa an fahimta to wannan masu rauni a cikin addini sai ce ana mafarki to sai mu gaya mai suwaye uwayen inganta hadisi a musulunci bukhari da musulun ko to musulun ma ya rawaito an inganta hadisai a mafarki an bayyana hamzatu zayyat da ali ibn musirin sun je an biya musu hadisai dubu na manzon Allah sallallahu sai yanzu sai mafarki da manzon Allah sai yawwa ya rasulullah dama mun je wajen wani ya biya mana hadisan ka kwaya dubu bara in biya maka ka ji wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba da ya biya su manzala sai sale yace wannan hadisan duk ban san su ba duk ba ni na faɗa ba sai guda bakwai ne su yi wayannan na hani bakwai ko shida ko musulmi ya kawo a cikin sahihin sa an bayan ga har ya ce a mafarki ne a to musulmi ma ya sa wannan hadisin a ciki wanda suka fi ka sanin kima hadisi da inganta hadisi yau bukhari da musulmi dai ba su ne karshe ba to sun saka da mafarki kuma nawa ne ma rijalan hadisai suka yi mafarki da manzalar tambaye shi hadisi ce me ingancin sa ya ce ingantacce ne kuma su aiki ko ya ce a bai su inganta ba kuma su aiki da wannan ga mafarkin kiran sallah a zamanin annabi sallallahu ai su saboda ba sa yin mafarki da annabi ne sallallahu alaihi wasallam to shikenan sai su kore ko sai kaya a dinga maka tawile tawile na banza da na wuce sai dai an nuna maka wai dai ba wani abun bai da wata kima a uzubillahi Allah ya kiyaye wa du'a baina salatayn alayya la yuraddu manzo Allah ya suka samu hadisi yace addu'ar da aka yi ta tsakanin salatai guda biyu ba a biya an fahimta a mafarki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata to sai na biyar wannan gu na hudu kenan a dinga rike yau gu na biyar as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda istima'il qawm fi majalisi sunna ne lokacin da mutane suka hada a majalisun gunda suke majalisun su ake haduwa su tattauna akan al'amura da ya shafi addini ko rayuwa to sunna ne yin salati a wannan a wannan guri shine ga magana kanan ta tsada yusannu lil muslimina an sunnanta wa musulmi an yi sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam izattamu ila ba'dhi idan suka haɗu zuwa shashin wa an yuzayyidu majalisahum bis salati alaihi wasallam su kawata wajen zaman su da yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam وقد جاءت الاحاديث المتعدده حديثي sun zo da yawa fi fadli salati alaihi sallam a cikin falalin salati ga manzo sallam fil majami'i a gurin taro wa azimi sawabiha da kuma girman ladanta wa ja'at ahadith sannan wasu hadisan sun zo fi tahziri wajen tsautarwa min tarki salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam a tabarin yin salati ga manzo wajen taro a ce kun zo kun zauna a zama har kun kare ba a yi wa manzo Allah salati ba sallallahu alaihi to hadisai sun zo da suka zo da Allah waje da wannan zaman nan an fahimta yanzu mutum da aka zauna sharholi ya ake sai labaran iska kawai aka tashi wayewa annabi salati ba to za a a wa min tafarruqil qawmi min majlisin sannan hadisai sun zo wanda suke tsautarwa kan mutane su rabu daga mazaunin zaman su qabla an yusallu alaihi sallam gabanin su salati ga manzo Allah sallallahu amma al ahadith al warid bi fadli salati ala nabi sallallahu majalis wal mutawat bi farin zalika hadisan da suka zo wanda suke nuna ladan da ake samu dan yi wa manzo Allah sallallahu salati a wajen taro da wajen zama yanzu ko wannan hadisan sun isa salati da ake a wajen ɗaurin aure a ce a karanta salati a yi kaza a gun ɗaurin aure ba taro bane ba to a yi taro na ɗaurin aure a ta da a rabuwa a wannan salati ba to wannan taron ya shiga cikin taro na Allah wa da da su zamu na farko ma ja an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala inna lillahi sayyaratan min al-malaika Allah yana da wasu mala'iku masu kewayawa ya dalubuna ilaka zikiri suna laliban ina aka yi halka ta ambatan Allah, da'ira ta ambatan Allah, ina ba ta ambatan abin da ake cewa halka wannan zaman namu haka, sannan da aka yi halka, to shi ne halka. To ina aka yi irin wannan halka amma ambatan Allah ake ana zikiri, to Allah yana da wasu mala'iku aikin su kenan su shigo duniya su dinga neman ina ake wannan, da annabi, sallallahu alaihi wasallam. Fa'iza a tau alaihim, idan suka zo gurin da ake ambatan Allah hafu bihim sai su kewaye da su sun ma yake kuna su tsaya wa aidihim ila sama'i hannayen mala'ikun nan duk suna sama sun kewaye ku kuma sun tsaya duk sun ɗaga hannayen su sama fa yaquluna aidihim ila sama'i ila rabbil izzati zuwa ubangijin buwaya tabaraka wa ta'ala fa yaquluna sai su rabbana ya ubangijin su mala'ikun ba ataina ala ibadin min ibadika gashi mun zo wajen wasu bayi daga bayinka yu'azzimuna ala aka suna girmama ni'imominka wa yatluna kitabaka suna karanta littafinka alqur'ani wa yusalluna ala nabiyyika muhammadin sallallahu sannan suna salati afsa annabinka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yas'alunaka li akhirati wa dunyahum suna roƙonka wasu buƙatun nasu na duniya wasu buƙatun kuma na lahira haka mala'ikun na za su gaya Allah fa yaqulu Allahu tabaaraka wa ta'ala sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce gashuhum rahmat kullin li da rahmat fa humul julasa wa annan da kuke ganin su Allah yake gaya mala'ikun su abokan zama ne da la yashqa bihim jabitu wanda ya zo ya zauna da su ma baya tsiya baya shiga wuta su abokan zama ne bai zama da su ma ba dan wuta bane na ba ta fahimta a lura da cewa wai salluna ala nabi ka muhammadu suna salati a annabin ka annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yanzu taron mu na maulidi ko da wannan ba a daga mana kafa ba ba haɗu a yi salati a yi da latin wasu malamai sun gama jawabi masu kwanan da la'iri su zo su kwan suna salati an fahimta su ko da wannan a daga mana kafa to warbi innal huda hudaka wa ayatuka nurun da hadidi haman ta shawo mun shirya nawa magana ko ayoyinka ya Allah haske ne sai wanda ka so kake shirya wanda ba a nuna mai ba zai gane sau da haka guna na biyar da ake son salati gun da aka haɗurin nan jama'a a yi zikiri a yi salati kaga muka haɗu waziban nan haka ake yi aka haɗu zikirin juma'a ma haka ake sai an buga salati a buga hailala kuma halka ake ba daban-daban muke yi ba a halka ake kaga da ta ya ɗulubu na ilakar zikiri halƙoƙi kaga ko mutum ɗaya ba za a ce mai da'ira ba kai kaɗai baka isa a ce maka da'ira ba a sai an haɗu an yi halka an fahimta وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا مجالسكم بالصلاة عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوات وجن زمنكم da yi mun salati inna salatakum alayya yin ku salati gare nurun lakum yawmal qiyamah haske ne gare ku ranar alkiyama kaga wannan hadisai sun nuna an so yin sunna ne yin salati wa manzo Allah gun da ake haduwa gun da ake taruwa da majalisu da ake zama wa amal ahadithul muhazziratu min tarki salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam amma hadisan da suke tsautarwa wani barin salati ga manzo fil majalisa a majalisu wal mujtama'at da guri guraren taruwa فقد جاء عن ابي هريره رضي الله قال قال رسول الله sallam mazala yace ma qa'ada qaumun ba qa'adan mutane ba su taba zama wani wajen zama ba lam yazkurullaha azza wa jalla fi ba su ambata Allah a wajen zaman ba wa lam yusallu ala nabi ba su yi manzo Allah sallallahu alaihi wa illa kana alaihi ma'asaratan yawmal qiyamati wallahi wannan zama sai ya gabe musu dana shi na ranar kiyama wa inda kalu jannatan wallahi ko sun shiga aljanna sun yi dana shi na wannan zama ko an sa ka aljanna aka hango maka wannan guri da ka zauna wallahi ka yi da na kina wannan shine guri ɗaya da ɗan aljanna yake da na kina a cikin a cikin aljanna a hasko mai inda ya zauna hira kawai aka yi bai ambata Allah bai wa annabi salati ba to wallahi ko ya shiga aljanna sai ya yi da na kina ji annabi sallallahu alaihi wasallam na'am na'am kai kayi firi yayi kai kayi firi an fahimta su kuma su kuma sai su kowa shi ma sai yi an fahimta eh sai in kuma hira ta zo an faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam an mai salati to amma dai ba shakka duk mazaunin da aka zauna ba an mata Allah ba ba yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zai ma nadama ko ka shiga aljanna Ahmad ya rawaita hadisin bi isnadin sahihin wa ibn Ibban fi sahihi al-Busti ya sa cikin sahihin sa ibn Ibban kenan wal Hakim Hakim ma haka wa qala fihi yace ala shart al-Bukhari an karba hadisin kan sharadin Imam al-Bukhari wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna qala qala ma jalasa qawmun majlisan lam yadhkuru Allah ta'ala bi wa lam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim shiratun su zauna ba su ambaci Allah ba su annabi salati ba sai ya kasance musu nadama an fahimta ma'ana haƙƙi da tabi'a sai an tuhume su akan wannan ranar alkiyama fa in sha ma'ana ma wato hadda azaba ma Allah zai iya yi musu azaba fa in sha azabahum wa in sha gafara lahum in Allah ya so ya musu azaba in ya so kuma ya yaji a zauna gurin zama sharholiya kurum ake yi ba ambata ba to sai ya zama bi sai an bi ka a kiyama siratun shine haƙƙun wata bi'atu haƙƙi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam zai bi ka akan wannan in Allah ya so ya yaje in ya so kuma ya ce sai an ma azaba an fahimta ƙara to shi sa kake ganin sufaye suka haɗa mutane da salatin nan bayan an yi a ce ka ɗau dubu kana yi ko dubu biyar ko dubu kaza ta yanda ko da zama kai kana zaune da ɗan tarbinka yana tuna maka shi ba amfanin tarbi ke yana tuna maka Allah ne an fahimta yawwa da ka gan shi kana saboda shi banda abun ba abun da banda zikiri ba abun da ake ne eh dan a hana kai wai a ce wai gaji ya ji gaji kwarai kuwa mutum ya rike tarbinsa ba wani gashi ko gashi ya gashi dan ki tarbinka ko al'amura sun warware yawwa a tarbin ne ake ake warwarewa an fahimta eh an bayanta amin wani shi sai dama ta ta gisu ne din ga ɗauko kauce tantari inda aka yi ana ta zagayawa eh da kuma al'amura sun warware kuma ya kaga sai a ajiye na'am a to ai ai ita gaskiya ɗaya ce kuma duk wanda ya shiga abu yake ganin gaskiya ne in ya bi Allah zai nuna mai gaskiya an bayyana yauwa akwai wanda shi kawai ta yake mu wuri abu kaza za mu ji shi ko daidai ne ko ba daidai ba ne wannan ba yadda za ka yi an fahimta akwai ko wanda zai bi shi kuma sai ga a yana ganin gaskiya ne wannan Allah zai nuna mai gaskiya kuma ko mutum ya mutu a wannan Allah zai yi masa a saboda shi a gan a hakikanin gaskiya ganin yake ganin gaskiya iya abin da Allah ya gwada masa ina ba ta amfani amin a to don haka mutum yana da tarbin da kaga ko da yaushe majalisar hira ake yi amma kai kana salati to shi wannan salati ko zikiri da ake yi a majalisa to yana da lada nashi kuma na musamman lokacin da su mutane sun gafala sun rabkana kai ma kana cikin su ko gidan kallon kwallo ne ana hayaniya ana waye kai kuma da ɗan tarbin kana to da falalarsa ta musamman nan kuma da yake da ita wanda a masallaci kuma ba za ka samu wannan wannan falalar ba shi kuma sai a irin nan ne salatin nasa lokacin da mutane sun kana ana sun kana kana cikin su kai kuma ga lalukacce kana ta kana ta salati kana ta abu to akwai wani lada na musamman kuma yau ina ruwan Allah kuma tabaraka wa ta'ala baka ji ba ka ce at-tajir as-sadiq al-amin ma'an nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa sadiqin mukamin da zaka samu a masallaci gashi a kasuwa tsami tsami ana ba da shi ana raba yau duk masallacin ka je ka dage a a gaban masalla kana ta ibada kana ta lazimi ne kake so ka raba so kake ka zamo tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihiya ko ba haka bane wa suna ulaika rabiqa ba wasu sama da nan to sai aka ce ga wani dan kasuwa shi ma yana tare da wayannan saboda gaskiya amana at-tajir as-saduqu al-amin ne gaskiya ne amana to shi ba ne yana tare da annabawa da siddiqai da shuhada'u da salihin ka ji mukamin da ake nemo a masallaci gashi a kasuwa shi ma ana samu ina ruwan Allah an fahimta gaskiya da amana kana kasuwancin ka ka samu wannan mukamin na manyan wani amin da haka almunziri ya ce tiratu kamar da na karanta hiyar na ƙus ta waya ke wakila a tabi'atu ta ya zama laifi ne da za a iya bin ka a kansa warawan nasa'iyu fi sunanihi al-kubra an jabirin radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mastama qaumun mutane ba taba taruwa ba sun matafarraku sai suka rabu an gairi zikiri da yazo ba tare da sun ambata Allah azza wa jalla ba wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam salati ga manzo illa qamu ala antani jibati ba sai sun tashi wato wata dabba ce mushen ta yi kowanne wari a kaddara jaki to tashi za su daga wannan gurin sai sun fi mushen jaki wari da annabawa su sun su gani sai su juwarin in ka taho in annabi ne yana da sai juwarin a jikinka shi da ta kashi kashi biyu ne haka in wani bawan Allah da Allah ya yaye masa wani asiri na bayi to shi ma in ka zo ya juwa kana warin yana ganin ka sai san akwai wata tsiya da take tattare da kai nan kuwa zama ne kai ka zauna da guri kuka yi hira kuka tashi ba ku yi wannan talaki ba sarjan manzo Allah ya ce duk abin da mushen da yafi komai wari to mutum sai ya zama ya fi wannan wari kaga kan munin abin ya kai na a zauna a guri a tashi ba wa annabi salati ba lalle munin abin ya kai mutuka da gaske qala al-allamatu al-munawi rahimahullah imam al-munawi Allah ya ji kansa yace fa yata'akkadu zikrullahi was salatu ala rasulillahi inda iradatul qiyam min al-majlis kaga kenan ya zamo al'amari ne mai karfi abin karfafawa ambatan Allah da yin salati ga manzo Allah ya lokacin da mutum ya nufi ya tashi daga majalisa wa tahsulu as-sunnatu fi dhikri was salati bi ayi lafzin kana kowane lafazi ne na zikiri da salati kai yayi ka ba da haƙƙi lakin al-akmal fi zikiri sai dai wanda ya fi cika a zikirin ka ce subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wannan ya fi kowanne cika lil hadith al-warid fi zalika dan hadisin da yazo a cikin haka wa bis salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam ma fi akhir tashahhudi a cikin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam in a cikin salati ne kuma salatin da ya zuwa karshen tahiyya shine as-salatu al-ibrahimiyya salati ibrahimiyya sai ce li anna afdalu siyagi salawati ala annabi sallallahu alaihi wasallam domin ita ce mafi ficiyar sigogi na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam in an dangana ta wanda ya yi ta an fahimta min haisu man allama an fahimta yawwa manzo Allah shine ya fara yin ta to kowa yayi wani salati to bai kai annabi ba to ta wannan haifiyar ita ce afdalu shege salati an fahimta min haisul ma'ana kuwa albani yace akwai salatan da suka bi ibrahimiya ta min haisul ma'ana tattaro ma'ana ai ya kawo misalin salatin imam shafi yace wannan ya fi salati ibrahimi ta hanyar ma'ana shine Allah ta ga kullama zakara zakirun wata ha an zike ne ga biluna Muna duba littafin sa kamar da salatin albani kamar yadda muke faɗa. To, la'anna wutar sallah allama hali a tsabi idan man zalika ya koya ta ga sahabbansa wa amarahum an yas'alu ha fi salawati inda rabbihim yau martin su sa cikin salatin su ga ubangijin su ai a cikin sallolin su ga ubangijin su Allah ya afdalul ibadat wanda sallah ita ce mafi ta ibadu wa a ƙaramin ƙurba kuma ita ce mafi ibadu da suka fi kusanta bawa da Allah. Sadisan na shida, Assalatu ala Nabi sallallahu Alaihi inda kitabatu ismi shari'a. Bugu na shida, lokacin da ka rubuta sunan maza Allah maɗaukaki, duk sanda ka rubuta kai mai talaki. Duk sanda ka rubuta to kai mai talaki. Masu jin wa social media, ana yin wani kuskure, sai mutum ya rubuta sunan Allah salam kuma bai mai salati ba wannan kuskure an bayyana yawwa za ga mutum ya yi rubutu sosai ya faɗi sunan Allah salam amma kuma bai sa salati ba wannan kuskure ana so duk sanda ka rubuta sunansa ka bi da salati an fahimta na a rubuta ba kana rubutu sai ka zo ka rubuta sunan annabi sai ka ce sallallahu alaihi wa sallam ka rubuta a rubuce SAW za mu jin za a sa SAW ba za a sa ba yanzu a karatu amin yan baki yana kamata an bara kuma ta ba a farkon karatun nan da muka yi halka ta farko na yi magana akan cewa wannan littafin da ina bitarsa tun daga nan ya canja mun tsarin rubutuna daga SAW tun daga lokacin ban ƙara yin SAW ba da na karanta a zai ciki tun daga sannan ban ƙara yi ba amma dai mu ji malai sai yan bagi liman ya tubu isman nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabin yana kamata ga wanda yake rubuta suna nan a cikin rubutu an ya karina hu bi kitabati salata ya gwama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi masa salati وقد جاء ذلك في في احاديث متعدده الاسانيد hakan ya zuci hadisai wanda suke da kididdigaggun sanadai domin zalika yana daga haka ma rawahu tabarani an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man salla alayya fi kitabin mazal sallai wanda yayin salati a cikin wani littafi ko a wani rubutu lam tazali al malaikatu malaiku ba su gushe ba tastaghfiru lahu tana ne masa gafara Allah ma dama ismi fi zalika kitab muddin akwai sunana a cikin wannan littafin muddin littafin nan nasa akwai sunana to mala'iku za su tare wa gafara Allah za su tare wa gafara Allah wannan kenan warwiya kuma rawan Sulaiman ibn Rabi isnadi Sulaiman ibn Rabi ya rawaita da sanadinsa Ali ibn Abbas radiyallahu anhu qala daga Abdullah ibn Abbas Allah karam ta ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo zai ce man salla alayya fi kitabin wanda ya min salati a cikin wani littafi lam tazali salatu dariyatan salatin nan ba za ta wuce ba tana gudanawa ma dama ismi fi zalika kitab muddin akwai suna na a wannan rubutun duk salatin da kai wa Allah a rubutu to muddin yana nan salatin tafiya yake kun duk motsawa ana tunda dai salatin yana nan to ana baka ladan sa warawa abu shek an abi hurairah tarda qala qala man salla alayhi bi kitabin wanda ya mun salati cikin wani littafi lam tazil malaikatu yastakbiruna lahu malaiku su guje ba suna neman mai gafara ma da ma yusri bi zalika kitab muddin akwai sunana a wannan littafi wa qad naqala kathirun min ulama al hadith al muhaqqiqin naqalan thabitan an kathiri an kathirin min a'immat al hadith min as salaf as salih anwa'an min ru'ya al manam to kujina da yawa daga malaman hadisi wanda suke muhaqqiqai sun tirato cirowa tabbatacciya daga tiri daga jagororin hadisi daga salafus sari nau'o'i na mafarkai da ta tabbata gare su ba da mautihim bayan sirrinsu ta tazammanul bashair al'azima wanda mafarkan nan suna kunshe da bisharori masu girma wal fadl al kabir da lada babba allazi akramahu Allah ta'ala wanda Allah ya girma ba su bi sababi kitabihi salata wassalamu alaihi inda kitabati ismi sharif sallallahu alaihi wasallam saboda sababin rubuta salati ga manzon Allah in sun faɗi sunansa a cikin littafi malaman hadisi da yawa an yi mafarki da su bayan sun rasu an samu bisharori da suka samu na alhairai da girma sun ce sun same su ne sababin rubuta salati da suke yi nan ba sunan annabi sallallahu alaihi wasalum yace wa min al-ma'lum shar'an abin sani ne a shari'a anna ru'yal manami bisharatun min Allah tabaraka ita mafarki kyakkyawa a bacci bishara ce daga Allah madaukakin sarki wa anna ru'yal mu'mini mafarkin mu'mini juz'un min 46 wa 40 juz'an min al-nubuwa yanki ɗaya ne daga yanki 46 na annabta shi mafarki kyakkyawa na mu'mini yankin annabta wa ma kana min an-nubuwati fa inna la yafidu abinda ku aka ce yankin annabta ne ai ba ƙarya yasa in dai mu'mini ne kai mafarki na bishara sai dai ka kasa gane fassarar amma wallahi wani labari aka ba ku kuma sai ka dai an bayyana wani labari aka baka sai ka gane ka kasa gane me aka yi in an so in an yi ka gane in ko ba so ba ba ka gane ba saboda annabta ba ta ƙarya shi kuma farki kyakkyawa yankin annabta ne kamar da wasu cikin hadisin bukhari da wani sa yana daga abin da ya zo na mafarkai da aka yi ya zo cikin jala'ul afham daga hasan dan mawai sai ra'aitu ahmad ibn hanbal naga ahmad dan hanbal ne ba za ba hanbaliya rahimahullahu bin nau na gan shi a bacci fa kala ni sai ce min ya ba ali ya ba ali law ra'aita salatana ala fil kitabi kayfa tuzharu baina aydina ya kaga salatan da kaga salatan da muka yi wa zalla a cikin rubututtuka da tafai da muka yadda ta zama mana haske a gaban mu gashi tana haskaka mana a lahira da muke kaga yadda take haskaka da ka gani da kaga yadda abin da zai baka mamaki haka ahmadu dan hanbali ya faɗa bayan yaro saboda duk hadisi in sun rawaito in ya tike da annabi za a ce sallallahu alaihi wa sallam ina ba ta hanbali an rawaito daga abin hasan bin ali ne maimuni shi ma yace ra'aitu abal sheikh ra'aitu sheikh abal hasan bin uyayna fil manami ba'da mawti na ganshi a baccin sa wa ka'anna ala asabi'i yadayhi shay'an kamar a yan yatsun hannunsa akwai wani abu maktuban an rubuta bi launin zahabi da kala ta ta gold au bi launin za'afaran ko da launi na za'afaran wasu alfin sai me aka rubuta a hannun ka ne haka sai ce ya usta wa qul wa qul na ce ya ustazi ya kai malami na ara ala asabi ika shay'an ina ganin wani abu a yanzu kan baliya bi kyau maktuban an rubuta an yi rubutu wa huwa me aka rubuta kala sai ce ya bunayya ya kai dan karamin tsaran haza wannan adan da kaga an mun a ɗan yatsuna likita ba ci dai hadisi rasulullah saboda rubutun da ne na hadisan manzo da sallallahu ne masa salati aw likita ba ci sallallahu saboda in na yi rubutu na faɗi sunan annabi sai in ce sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisai dan haka ne aka wa hannuna wannan adan Habibul Bagadari ya ambata yace Makki ya zantar da mu da bin Ali haddathana Makki bin Ali qala haddathana Abu Sulaiman al-Harrani qala qala rajulun min jiwari yace wani mutum ya faɗa daga makota na yuqalu lahu abul fadl ana ce masa abul fadl wa kana kathiru sawmi wa salati ne yawan azumi ne mai yawan sallah ne yana cewa kuntu aktubu alhaditha kun ji nan a ji da kyau yace ina rubuta hadisai wala usalli ala nabi sallallahu amma bani wa annabi salati ina rubuta fara aitu hu sallallahu alaihi jirma nami sai yin farki da cewa faqala sai idza kutib idza kutibtu aw zikirtu in aka rubuta ni ko aka ambace ni haka suka wasance falima la tusalli alayya me yasa baka mun salati an fahimta haka kawai yace mun yace sai na barka yace sun mara aiki sallallahu alaihi marratan min az-zamani sai ko bayan na dawo da na barka eh na gyara duk sanda na rubuta zan masallaci yace bayan an dau lokaci sai na ƙara mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam fada yace balagatini salawatuka alaihi salatin da kake mun an kawo mu sun zo yawwa fa idza sallaita alayya idan zaka min salati au zikirtu ko kuma aka ambace ni zaka min salati fa kul sallallahu alaihi wa sallam ka ce sallallahu alaihi wa sallam ba SAW an bayyana wa qala sufyan al-thawri sufyan al-thawri yace law lam yakun li sahibi al-hadith fa'idatun illa salat ala nabi sallallahu alaihi wa sallam fa da malaman hadisi ba su da wata fa'ida sai kawai duk hadisi za su salati duk da wannan ya ishe su daraja an bayyana fa inna sallallahu alaihi domin manzo Allah sallallahu fa innahu sallallahu alaihi wasallam salla alaihi za a kewa manzo Allah salatin nan ma dama fi zalika kitabi sallallahu alaihi wasallam muddin a cikin littafin nan akwai sallallahu alaihi wasallam to za a kewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati haka Muhammad bin Abi Sulaiman ya ce ra'aitu Abi bin Nawi na ga babana a bacci fa qultu sai ce ya bacci ya babana ma fa'ala Allah bika me Allah yayi da kai kala sai ce gafara Allah ya yafe mu Allah ya yafe mana فقلت زي نتي بما ذلك دني أكا مكا قال بيتي بكتابتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم da ya duk sanda na rubuta sunan manzon Allah sai in ce sai in rubuta sallallahu alaihi wa sallam yace da wannan na samu gafara ina ba da mun shikenan wa qala ba'du ahli al-hadith shaji malama hadith zai ce kana li jaru ina da makoci ba mata sai ya mutu faru iya bil malami aka ganshi a bacci fakila lahu aka ce masa ma fa alallahu bika me Allah ya da kai faɗa da shi gafara ne Allah ya yafe mu Allah ya yafe mana kila ka ce bima zaka da me aka yi maka haka qala sai ce kuntu idza katabtu zikra rasulillah na ga ce in na rubuta ambatan manzo sai til hadisi sai katabtu sai in ce sallallahu alaihi wasallam an bayyana da wannan aka yi mun a gafara haka Sufyan dan kuina yace halaf ya zantar da ni yace ina da wani aboki Allah ya kara masa yadda ya dilu ba ila hadisi mai neman hadisi tare da shi fama ta siyar su fara aiki su manami na ganshi a bacci na wa alayhi siyabun kudur an sa masa korayen tufafi ya zulu fiya yana kewaya a ciki fa kul sai ta alasta kunta mai da da ba tare ne kake nake neman hadisi ba tsala bala yace kwarai kul sai ce kuma allazi sayyaraka ila azab me kai ka wannan matsayin tsala yace kana la yamurru hadithun hadisi bana bari ya wuce fi zikiru muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikinsa akwai ambata illa katabtu fi asfalihi sallallahu alaihi wasallam ba sai na rubuta a ƙasan hadisin sallallahu alaihi wasallam fa kafa ani rabbi ubangiji na sai ya saka min hazal ladhi tara alai wannan darajar da kaga na hau sai ya saka min da ita sai na rubuta sallallahu alaihi wasallam a Abdullahi ibn Hakam yace na ga Imam Shafi a bacci sai nace masa ma fa alallahu bika ne Allah ya da kai kala sai yace rahimani wa gafarani ubangiji na ya min rahama ya gafarta min wa razaqani ila da ya azurta ni shiga aljanna kuma wace wa gafarani wa zaffani il jannati kama tuzafful arus kuma aka yi mun yadda ake kai amarya ɗakinta haka aka raka ni gidan aljanna yawwa wa nasara alai kama nasara alai irin abin da ake watsawa na turare ake fesawa na turarika an za a kai amarya ya ce ni ma haka aka yi ba kun ji ce liman limfi a haza da me ka samu wannan darajar fa ƙara li sai ce mun lima ka tabtu bi kitabin risala dan abin da rubuta littafin imamu shafi mashhuri da ake cewa a risala dan abin da na rubuta mina salati ala nabi na salate ga manzo Allah kullu sai nace fa kaifa zalika to ya haka alabi ce katabtu na ce wa sallallahu ala muhammadin adada ma zakaru zakiruna wa adada ma gafala an zikiri yil gafiruna kun ji salatin imamu shafi da wannan salatin aka yi masa wannan daraja yawwa wa adada ma gafala an zikiri yil gafiruna ala yace falamma asbatu da na waye gari nazartu ila risala da shi wanda ya mafarkin kenan yace sai na je na dauko littafin Imam Shafi ya risala fawa dattin amara kamara aiki sai na ga lamarin kamar yadda na gani fil nawi a bacci sallallahu alaihi wasallam dan sai na ga yadda ya faɗa din irin salatin yana- da yace akwai a risala din da na zuwa na gani ina fata an bayyana to da haka ah, ya kawo isoshi da yawa ah, wanda suke magana akan yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati a rubutu to da haka abbreviation din nan mutum ya tsaya ba da lokaci ya rubuta sallallahu alaihi wa sallam cikakke ba SA da gulu ba ba kuma sadin ba na'am na'am wa yawa wa sallallahu ala ala sayyidina muhammad wa sallallahu ala sayyidina muhammad adada ma zakarahu zakirun Allah ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam adadin abin da masu ambato suke ambatansa ma'ana duk sanda wani ya ambata annabi Allah kai mai salati wa adada ma ga fala an zikiri gabiluna kuma duk sanda wani ya rabka daga barin ambatan annabi Allah kai mai salati shikenan kaga kawai Allah ya yi wa annabi salati kenan kowane lokaci kowane lokaci zaka samu wanda ba sa ambatan annabi sallallahu alaihi da kuma wanda ambatan sa suke eh wa adada ma ga fala an zikiri gabiluna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Mhm.